الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا يمتي تا لاربا wanda yau goma sha tara ne ga watan azumi hijiriya tana shekara 1446 wanda shi ma ɗaya ƙirgen 19 ne ga watan march 2025 2025 miladi daga wannan masallaci masallacin al'afat da ke cikin garin gombe a wannan ƙasa tamu ta najeriya muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kar a manta muna nan cikin suratu ali imran muna suratu ali imran jiya mun fara karanta aya ta hamsin da biyu mun yi mata fassara ko kuma tarjama a gurguje wanda yau kanta za mu tashi aya ta hamsin da biyu farin allah madaukin sarki falamma a hassa isa min humul kufra ƙalaman ansari ila allah na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الله سبحانه وتعالى يكتوى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله من تتونا a baya yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci annabi isa ta hanyar uwa babu uba da kuma yadda ya tashi a hannun mahaifiya salawatullahi wa salamuhu alai da yadda allah subhanahu wata'ala ya bashi wata baiwa yubri'ul akmaha wal abrasa makaho yana warkar da makaho shi annabi isa kuturu da mai ciwon baras annabi isa yana warkar da su macacce idan mutum ya mutu yana ta da su amma duka bi iznillah yana danganta ayyukan nan da izinin allah ne shi ba boka ba ne shi ba sahiri ba ne shi ba wani mai sulkulla ba ne wa'azinsa ya yi nisa ya shiga saƙo da lungu duk wanda ya samu karbuwa a abin da yake to sai ka samu kuma makiya da basu karba ba suna nan suna shirya masa makirci to aka fa aka ci gaba da shirya wa annabi isa makircin za a kashe shi alaihi salatu wassalam to yanzu annabi isa alaihi salam ya gano cewa ana so a shirya masa makirci musamman a kashe shi falamma a hassa isa min humul kufra lokacin da annabi isa a hassa wannan min alhawas min altahassi alhawas hawasul khams din nan five sensitive abinnan sensitive organs ɗaya daga cikinsu su ne suke baka ilimi na yaƙini na tabbas to yanzu annabi isa ya samu ilimi a hassa ai ra'a wa sami'a wa alima wa wajada ya gama samun tabbas minhumul kufra cewa jama'arsa galibinsu babinsa za su yi ba sun gama kafircewa har an je an fara kutungwila da za a kashe shi yaya wannan kutungwilar take shine duk wani mai mulki da wani mai kudi da basarake idan ubangiji zai jarabce shi a cire masa albarkar mulkinsa a cire masa ni'ima ta sarautarsa ya zama ya gama ba lafiya ba to sai a fara hada shi fada da malamai da masu karantar da tarbiya da dattijan gari duk wanda duk mai sarauta da jarabawa za ta same shi to ana hada shi fada ne da dattijai mutanen kirki masu cewa a bari a bari masu cewa a yi a yi wayanda suke so a samu gyara da malamai masu karantarwa da fastoci da makamantansu duk wanda zai shiga jarabawa to ta nan ake fara biyo shi munafukai sai su je su yi wannan aiki din sai su hada shi da su to akwai sarki a wannan lokaci din wannan sarkin yahudawa da suka kibin annabi isa da makirai sai suka fara bin wannan sarkin suna ziga shi suna gaya masa munanan maganganu tun yana kin karba har ya zo ya fara ɗauka har yi aka ci nasara a kansa cewa da shi da yahudawa da sauran makiya annabi isa makiyan da ba za su bi saƙo na almasihu ba sai suka haɗa kai cewa kawai a kashe annabi isa a kashe shi yanzu an gama yi sarki ya yadda ya fito da fadawa da jama'arsa ya haɗa kai da makiya yahudawa waɗanda suka kibin saƙon annabi isa suka ce masa ma ɗan zina ne su yahudawa kenan shi yasa duk wani krista mai hankali ba zai taba tausayawa ba yahude na sakan ɗaya ba sai dai in mahaukaci ne ba addinin annabi isa yake bi ba saboda yahude cewa yi annabin kudan zina ne ta hanyar zina aka same shi to za annabi isa a hassa min humul kufra ya gama tabbatarwa kawai ya sakankance cewa sun gama kafircewa za ma su kashe shi qala to sai ya fara yin da'awa man ansari ila allah man ansari ilallah wane ne za su taimake ni akan yada addinin Allah da ba da kariya akan waɗannan da suke so su mana kutun gwila su kashe ni su kashe ku a cikin waɗanda suka yi imani man ansari ilallah wa zai miƙa wuya ina kuke qalal hawariyuna hawariyawa masu tsaftan nan masu saka fararen kaya suka ce nahnu ansarullah mu ne zamu taimaki addinin Allah zamu zo da kai mu taimaki addinin Allah ansar anan ana nufin ansaruhu fi da'wa wanda za su taimake shi a wannan wa'azi din a isar da sakon nan wannan su ake nufi da al-ansar kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin aikin haji yana gaya wa kafin yayi hijira yana cewa man rajulun yu'wini ala an uballigh kalam rabbi ina zan samu wasu mazaje da za su taimake ni na isar da sakon ubangiji na fa inna quraishan kad man'uni an uballigh kalam rabbi quraishawa sun hana ni isar da sakon ubangiji hatta wajada al ansar sai Allah ya azurta shi da mutanen Madina yayi hijira zuwa gare shi suka taimake shi to kenan nan ana nufin al'ansar al-hawariyun shi ne al'ansar ɗin man ansari ilallah ana nufin wanda za su taimake shi wajen isar da da'awar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne al'ansar da yake nema to Allah kuma ya azurta shi da su ansar ɗin su ne suwa su ne alhawariyuna su ne alhawariyun su wane ne hawariyun kuma mun faɗi kalmar hawariyun ɗin yadda aka yi ta kai ruwa rana wasu aka ce masu farauta wasu aka ce masu sa fararen kaya wanda suke wanke kayansu suke sawa an yi maganganu da yawa wasu suka ce nasiru wasu suka ce an kira su haka ne saboda fararen kaya kamar yadda muka faɗa da istikaka da magana da yawa ibnu kasir ibnu kasir Allah ya kara masa yadda yake cewa wasu sahihu magana mafi inganci fi ma'anahu a ma'anansa shine kalmar ansar ɗin da aka yi aiki da ita a ciki to ana nufin alhawariyun al'ansar shi ake nufi alhawari annasir mai taimako falamma a hasa isa min wakala man ansari ilallah wa zai taimake ni kala alhawariyun kenan al'ansar ɗin kenan kenan ma'anar alhawari shine annasiru wanda zai taimake ka ya zo a cikin bukhari ya zo daga riwaya ta bukhari da muslim a riwaya ta Jabir dan Abdullahi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yakin Khandak shine yakin da ake cewa yakin Ahzab babu yakin da ya bawa Annabi wahala sallallahu alaihi wasallam aka yi masa taron dangi irin wannan mutanen Makka suka taso aka samu al-Aus aka samu al-Khazraj aka samu Yahudawa aka samu kowace kabila wance da ba a santa tsoma baki ba ma wajen yi wa Annabi adawa gaba ɗaya suka hada kai suka munafurce shi suka ji suka hada kai da yahudawa suka hada kai da wayannan mutanen ƙurishawa kawai sai an ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe wuta ta can sai ya ji can ai mutanen ausu mutanen khazraj mutanen wane ne mutanen wane ne mutanen wane ne sun shirya kaza to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatan yan aike masu ɗauko asiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada sahabbansa ya san ana mitin a can a gurin da ake mitin za a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dan Allah idan aka ga mutum ɗaya daga sahabban annabi a cikin mitin din me za a masa kashe shi za a yi kashe shi za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo cikin sahabbansa yake cewa wane ne zai zama dan aike na ya kutsa cikin mutanen nan ya shiga cikin su ya jiyo mana abin da suke faɗa ya zo ya gaya mana man ansari ila Allah kenan wa zai mana wannan kowa ya shiru az-zubair ya daga hannu yace ni ya manzon Allah zan yi wannan aikin kowa ya san yaji za a kashe shi ne kowa yana jira a kawo aiki banda wannan aiki akwai wani aikin ha shi yanzu wannan annabi yake so annabi ya sake maimaitawa ya ga wanda za su yi zubair ya firga kowa daga hannu ya sake maimaitawa ya ce fa ni ne fa zan yi wannan aikin ya manzan Allah kowa na hutatar da shi tun da na daga hannu kowa ya yi shiru annabi sallallahu alaihi sai yake cewa inna li kulli nabiyyin hawariya kowane annabi yana da hawari dinsa wa hawarigi az-zubair ni kuma hawari da hawari na nawa shine zubair kaga kenan an-nasir wanda zai taimake ni a wannan aiki din ni yanzu shi kadai ne na yi nominating wannan certificate din babu wanda zai same shi har a gurin Allah idan aka zo aka tambayi ina shi ke ina hawariya wanka wanda zan bashi wannan certificate din a nan gurin zubair ne shi kadai shi ne man ansari ila Allah to kaga kenan magana mafi inganci game da ibn kasir ya kawo cewa annasir shi ake nufi da alhawariyun don haka su wane ne za su taimake ni قال الحواريون سوى ان حواريون suka ce nahnu ansarullah mu da mu taimaki addinin Allah wajen isar da sakon nan duk lokacin da kake so yanzu tun daga kutun gurin da ake shirya mana har wajen sarki in kana so zamu shiga zamu shiga amanna billahi mun yi imani da Allah washhad amanna billahi mun yi imani da Allah washhad ya Isa ya kai annabi Isa ka shaida annana muslimun mu musulmai ne wannan yake nuna cewa abinda kai imani a kansa kai itikadi da shi jama'arka da kake tare da su don ka karfafa musu gwiwa ba riya bace ka fito ka ce ni kaza ne ni ahlus sunna ne na miƙa wuya kuma zan taimaki addinin Allah kuma kun san mu masu taimakon addinin Allah ne wannan ba laifi bane ka fito ka faɗe shi don ka karfafi gwiwa amanna billahi washhad bi anna muslimun ka shaida mu musulmai ne mun miƙa wuya to yanzu yadda suka shaidawa annabinsu cewa sun miƙa wuya to sai suka zo suna shaidawa Allah kuma tawassuli kenan rabbana ya kai ubangiji amanna mun yi imani wannan yanzu kana suna tawassuli da aikinsu na ƙwarai amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka sauko suna fada wa ubangiji a gaban wa a gaban annabin Allah Isa don su karfafi gwiwarsa amanna bima anzalta mun yi imani da abin da aka sauko maka shine at-taura a shine linjila sannan wattaba'na ar-rasula kuma wallahi zamu bi wannan manzan wannan ar-rasula alif wallam wannan lil ahad ce ba lil jins ba al'ahadiyya ce tana adresin ɗin maganan kan annabi isa domin amanna bima anzalta mun yi imani ga duk abin da ka saukar wannan wajibi ne kowane mutum yayi imani da duk abin da aka saukar wa annabawa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wannan wajibi ne amma alittiba biyayya kuma na manzon ka zaka bi kasun ne bi nabiyika shi yasa wattaba ana ar-rasula ba ce ar-rusul ba a biyayya na annabi isa kaɗai za su yi ta ce za ta ba su tsira kamar yadda mun yi imani da dukkan annabawa amma biyayya ba biyayyan da za ta mana tsira da kowane annabi sai daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata ba annar rasul mun bi wannan rasul ɗin mun yi imani kuma da rusul to faktum na ma'a shahidina ya allah wannan tawassulin da muka yi abin da muke so ka rubuta mu daga cikin ashahidun waɗanda za su yi wa duniya shaida shi su ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faktum na ma'a shahidin ka saka mu cikin ashahidun za mu zo mu ga ashahidun ɗin nan ɗai nan gurin in kun duba wannan aya ɗin rabbana innana amanna da wa suka yi imani innana amanna da wa suka yi imani da Allah wattaba'ana ar-rasul kuma mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan imanin su da Allah ba zai zama imani ba sai sun biwa kai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar kai ka ce kofi ne tibul asl na fadin Allah madaukin sarki qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai kun yi imani da Allah to imaninku ba zai zama na gangariya ba in ba makareta ba ne ku fattabi'uni sai kun bi ni ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah Allah sai karbi imaninku eh Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim haka ma dan ka gane sai ka ce kul ati'u Allah war rasula ku bi Allah ku bi manzo فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا بما أنزلت توكينا ربنا آمنا بما أنزلت يا أبنجي من إيماني لأمنا كسوكر تفتبعنا الرسول كما داموا بمنزون كنن كركشن بين ونن منزورين mun faɗa wannan ayi ta ce faɗin Allah mutum kulli kuntu tuhibuna Allah in dai kana son Allah to fattabi'uni dole ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da zaka yi shine ya annabi yake wajen sa hula ya annabi yake wajen zama ya annabi yake wajen tafiya ya annabi ne meye annabi yayi meye annabi bai yi ba abinda annabi yayi kai ta nema kana aikatawa abinda annabi bai yi ba ba a samu sabon sa sun yi ba bai yi umarni a yi ba yan baya da suka zo ba su yi ba to ka nisance shi lau kana khairan
ma sabaquna ilai ma sabaquna ilai ko to sai ka ce law kana khairan la sabaquna ilai duk wani abu in dai alkhairi ne to sai sahabbai sun riga mu yin sa sahabbai za su riga mu yin sa to kenan yanzu da za ka gane mizani duk wani abu da alkhairi da aka ce maka wannan abu mai kyau ne akwai lada a cikin sa zaka samu tsira sai ka ce annabi yayi bai yi ba ya ce ayi bai yi ba sai na abubakar ya yi bai yi ba sai na umar ya yi bai yi ba ina manya-manyan ɗalibansu sai na abubakar da umar da usman da ali da abdullah bin umar da aisha wanda ba su ga annabi ba sai mu dawo kansu irin suwa sai ibn jubair irin suwa sai ibn musayyab irin suwa ikrima da sauran manyan tabi'ai sun yi ba su yi ba ina ɗalibansu ina dalibai da suke karatu wajen tabi'ai muna da fuka ha'us saba'a manya-manyan faƙihai guda bakwai fakutum ubaidullahi urwatu kasimu sa'idun abubakarin sulaimanu haritha su ne guda bakwai sun yi ba su yi ba to ina ɗalibansu su imamu malik su imamu shafi su abu hanifa su subiyanu thauri subiyanu bin uyayna ina ɗalibansu sun yi ba su yi ba wayannan da suka zama ɗaliban tabi'an tabi'ai ai sun mana rubuce-rubuce ina imamu malik mai ka rubuta mana ya rubuta mana muwatta ya karanta mana manyan sunnonin sahabbai manyan sunnonin abin da suka karbo daga sahabbai ba su yi ba ba su yi ba ɗaliban imam malik fatawoyi da tambayoyi a cikin garin madina inda annabi ya tashi har ya rasu sallallahu alaihi wasallam da kabarin sai da gurin sahabbai suka tashi a gurin sallallahu alaihi wasallam suka ga aikin annabi suka rayu da annabi ɗaliban suka rayu aka tattara maganganun imamu malik da ya samu na sahabbai da tabi'ai a cikin garin madina da abin da ya ga ana yi da wanda ake danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk aka tara sai mu dawo mu dawwana wanda ɗalibai imam malik suka tara akwai shi a ciki babu shi lauka na khairan lasabaquna ilai in abu alkhairi ne zaka samu sahabbai suka yi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni in dai allah kuke bi ku bi abinda annabi yayi kuma na da wa'anda muna da wa'anda in mun bi su zamu gano na annabi sallallahu alaihi wasallam in ko ba haka ba duk wani abu sabanin haka wallahi ba na annabi bane ka ka jefar da shi shi yasa abu suleiman addarimi karkashin wannan ayan yake cewa lamma da atil qulub mahabbat Allah lokacin da zuciya ta ce ita tana son Allah ba ko haka zuciya take faɗa ba sai Allah ya saukar da aya da ake ce mata ayatul mihna mun karanta ta a baya ita ce aya ta jarrabawa qul in kuntum tuhibuna Allah in ne da gaske kuna son Allah fattabi'uni to za mu ga kuna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ka zama ahlus sunna kenan me ake nufi da ahlus sunna su ne masu bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aure yadda annabi yayi tafiya yadda annabi yayi sa kaya yadda annabi yayi sallah yadda annabi yayi komai yadda annabi yayi hasan al-basri yake cewa za'ama qaumun annahum yuhibbuna allah wasu mutane suka ce suna son allah faftalahumullahu bi hadhihi al-aya sai allah ya jarabce su qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni in dai kuna son allah ku bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin annabi shine tsira duk wani annabi in ka kama sake na kowa ka kama na annabi kuma na annabi gashi nan birjik ko ma sayi bukhari ko ma sayi muslim ko ma sunan abi dawud sunan sunan tirmidhi ga sunan hadisai kaza kaza zaga yadda annabi yayi har baccin annabi an koya maka tashin annabi shan ruwan annabi cin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam kai har abincin da annabi yake so da wanda baya so sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu salaf suke cewa idda'a qaumun mahabbatullah wasu mutane sun ce suna son Allah fa anzalallahu mihna sai Allah ya saukar da jarrabawa fa man idda'a mahabbatuhu duk wanda yace yana son Allah wa khalafa sunnata rasulihi ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa kazzabun wannan makaryaci ne kamar yadda imamul zamakhshari ya fada wannan makaryaci ne kace kana son Allah amma kana saba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ana taro da kai ana rawa ana kida kana cewa wai son annabi ne kida da rawa fahuwa kazzab wannan makaryaci ne ba son annabi yake ba annabi bai yadda da rawa ba bai yadda da kida ba bai yadda a izgilanci ba bai yadda a hadu maza da mata bai yadda a yi rawan halara duk annabi bai yadda da wayannan abubuwan ba kace kana son annabi kuma kana saba abin da annabi yayi wannan ƙarya ne domin Allah cewa yi ƙul in kuntum tubuna la fattabi'uni sahabban annabi Isa cewa suka yi amanna billahi ka amanna billahi haka ne ko rabbana amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar imani da Allah kenan wattama'ana rasul kuma za mu bi annabin mu da duk abin da ya koya mana yace haka kace ayi faktumna ma ash-shahidin ya ubangiji ka sa mu daga cikin ash-shahidun ibnu kathir ya fito da magana tafi inganci yake cewa faktumna ma'a shahidina ya kawo asar daga ibnu abbas yake cewa ai ma'a ummati muhammadin kaga sabon annabi isa suna so Allah ya rubuta su cikin mu mu mu al'ummar annabi muhammad kaga kenan mu daidai kuma darajar mu kusan sabon annabi isa tunda har ne ma suke su shigo cikin mu dama mun fada kowanne annabi yana da sahabbai sahabban da suka fi kowanne sune sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam taktumna ma ash-shahidin ka samu daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu daga cikin su mu yi shaida tare da su taktumna ma ash-shahidin ai athbit asma'ana ma asma'il ladina shahidu lak bil wahdaniyya ka samu cikin wanda zasu maka shaida da wahdaniyya wali rusulika bis sidqi sannan cikinsu akwai al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me dalilin mu na cewa ma'a shahidi ne shine al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine abin da yazo riwaya ta bukhari riwaya ta bukhari ranan tashin alkiyama Allah zai tara annabawa gaba daya zai bi su daddaya daddaya za a zo da annabi nuhu annabi nuhu zai zo a ce ya kai nuhu ga shi ga jama'arsa a ce ya kai annabi nuhu ka isar da sakon da na ce ka isar ka gafa annabin Allah ba ake tsitsewa ake wa tambayin nan ina ga kai da ka kirke annabin Allah ka je ka rike wani wai shi zai cece ka annabin Allah za a ce ya kai nuhu ka isar da sako ya ce eh sai a tambaya al'ummar annabi nuhu a ce za ku shaida masa ya isar ya ce mu ba wanda ya zo mana la ilaha illallah jama'ar annabi nuhu ba su ce mu ba wanda ya zo mana ba wani annabi da ya zo mana ba a ce mana komai ba sai Allah ya sake dawo kan annabi nuhu ya ce ya kai annabi nuhu man yashhadu laka akwai wanda zai maka shaidan cewa ka isa fa yaqulu sai ya ce muhammadun wa ummatuhu ya ce annabi muhammad dawa da al'ummarsa sai ubangiji sai annabi ya ce fa nashhadu annahu qad balaga mu da al'ummata ni da al'ummata sai mu fiskanci ubangiji sai mu ce ya ubangiji annabi annabi nuhu ya isar ya isar ya isar masu bi sun bi wanda suka ki sun ki sun ki su bi shi sai Allah sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan hadisin yana bukhari sai annabi yake cewa wannan shine fadin Allah madaukin sarki a kaina da al'ummata wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sa ku kuka zama zababbiyar al'umma mai adalci litakunu shuhada ala nasi domin za ku yi shaida akan annabawan Allah litakunu shuhada wa yakuna rasulu alaikum shahida in kuka gama yi wa annabawa shaida ya isar ya isar ni kuma sai in zo in ce ya Allah ni kuma al'ummata ta yi imani da ni mu'minanta kuma sai annabi da kansa wa yakuna rasulu alaikum shahida shi ma annabi sai zo ya muku shaida da kansa to shine suka ce faktumna ma ash-shahidin wannan shaida din sahabban annabi Musa suna so Allah ya saka su a ciki sai Allah subhanahu wataala ke cewa wa makaru wa makar Allah mun karanta ta ba na
wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الله سبحانه وتعالى كتاب ومكروا ومكر الله wa'ancan mutanen da muka fada masu shiryan kashe annabi isa da koransu da walakanta su wa makaru suna makircinsu wa makarallah allah yana mayar musu da makircinsa wallahu khairun makirin allah subhanahu wata'ala shine mafi alkhairin masu makirci ya kare wa'anda ake wa makircin ya mayar wa masu makircin makircinsu wa makaru wa makarallah ai wa makarar ladina kafaru min bani isra'ila bi isa alaihi salam wayanda suke makirci na banu isra'ila kan isa suna makircinsu fahawalu qatlahu mutahayyilin suka yi shirin su kashe shi ta hanyar su masa dabara wa makarallahu bihim Allah subhanahu wataala kuma ya shiri yayi musu makirci ya mayar musu da martani kenan fa alqa shabaha isa alaihi salam ala rajulin akar da suka yi nufin kashe isa annabi isa sai aka tura kamanceceniya a wani mutum na daban fa aka zuhu wa katalu so kama so kashe shi zannan minhu annahu isa alayhi salam suna tsammanin annabi isa ne yadda abin yake shine lokacin da suka gama shirya za su kashe annabi isa sun killace garin da za a kashe annabi isa an zo gurin da ake ganin annabi isa yana nan aka nemi wa zai binciko mana kamar yadda annabi sallallahu ya tura abin nan zubair yace zan je na binciko to haka su mutane suka suka samu mutum daya wani mutum da yace duk inda yake zan nemo muku inda yake wanda mutum aka ce to je ka gari kuma an toshe ko ina ba inda annabi isa da jama'arsa za su fita wannan mutumin ya je ya gama bincikensa ya gano gurin da annabi isa yake wa makaru wa makar Allah ba an gama sun gama shirya makirci ba za ka sha annabi isa zantuka ne guda biyu barin faɗi zantuka kafin na yi magana zance na farko inda za mu zo mu samu wa iskar Allah ya isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayhi wa tahiyuka min allazina kafaru za mu samu gurin makircin kashe shi ba su kashe shi ba amma ubangiji da ya tashi mayar musu da makirci sai ya saka wani ya zama kama da annabi isa za mu zo mu tattauna ayoyin a gaba ya sa ya kama da annabi isa din sai allah ya ɗauki annabi isan kuma za mu zo mu tattauna duka to wanda ya yi kama da annabi isan nan waye shi shi ne magana wasu malamai suka ce shaidanin da ya ce zan gano muku inda annabi isan yake da ya tafi ya gano gurin ya zo ya gaya musu yana guri kaza sai suka ce to ka koma gurin ka je ka zauna a ciki daga mun zo mun ganka mun san yana gurin to yana komawa gurin sai Allah subhanahu wataala sai mai da shi annabi Isa sai ya dauki annabi Isa kuma ya saba da shi kun gane da makirai suka zo sai suka kashe dan aikansu wa makaru wa makarallah suna makirci ubangiji yana mayar musu da kayansu suka kashe dan aikansu da kansu sai da suka fito sai suka ga ha ai lokacin da muke kashe shi yana ihu yana kiran sunansa suka ce annabi isa annabin allah kuma zai ihu kai wannan ba shi ba ne kai anya can sai suka fara sai suka ce wannan faɗan aikanmun nan ne fa ya kama da shi fa ba ku ji ma da yana kiran har gwaggonsa yake kira gwaggonsa kama ita ce gwaggo wance ba ba ku je na kiran wance ba kuma ga kaman annabi isa amma baya kiran maryam mahaifiyata za ku raba ni da ita ba a'a kuma annabin allah ma ya allah zai ta kira amma duk dangin sai kira kuma gashi kamar annabi isa kuma ya kira dangin gidan gidan da yake bayan gari din nan sai aka samu matsala wasu suka ce a a annabi isa lokacin da ya tabbatar za a kashe shi wa'annan hawariyun sai ya tambaya a cikin sai ce wa zai sacrificing wa zai tabarro wa zai bada kansa amma yana da aljanna yana tare da ni matsayina da nake da shi zai zo kusa da ni ranar tashin alkiyama sai wani matashi ya daga hannu sai ce ni zan yi haka sai ce to Allah zai mai da kai kaman ka ibnu kasir ya kawo sai yake cewa su 12 ko wani abu kamantan haka kafin ma ai haka sai da duka aka mai da su kaman annabi Isa kowa ya kalla wannan ya kalli wannan ya ga annabi Isa ne wannan ya kalli wannan ya ga annabi Isa ne wannan ya kalli wannan so ga duka ma sai aka cire kaman sai sai aka ce to wa yake so a daya mutum daya sai wani ya daga hannu ya riga kowa shikenan sai aka mai da shi annabi Isa da suka zo sai suka kashe shi wannan su ne maganganu guda biyu shin wa aka kashe nasu aka kashe ko na wannan aka kashe wasu malamai sun ɗauki wancan amma galibin abin da ake ɗauka shi ne wanda ya ba da kansa na an mutanen annabi isa shi a kashe wasu kuma don su yi sapotin wannan aya ɗin suka ce makircinsu da aka mayar musu shi ne aka kashe ɗan uwansu da ya zo aika duk wanda ka ɗauka abin ya fito fili wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin iz qala Allah ya Isa ka tuna mana lokacin ya kai annabi Muhammad lokacin da Allah ya ce ya kai Isa inni mutawaffika zamu kashe ka wani irin kashewa to nan za mu ɗauki abin da ya fi inganci kawai fassara shi in ne mu tawaffika mu za mu cire ranka a cikin bacci domin duk wanda ya bacci an cire ransa ne za mu sa ka yi bacci shi ne mu tawaffika in ka yi baccin a cikin baccin wa rafi uka ilayya sai in ɗaga ka zuwa guri na kawai kai ka tafi sama amma baka mutu ba wannan ko ita ce magana mafi inganci suka ce a an kashe shi kwana uku ne sannan aka dawo masa da ransa sannan aka dauke shi magana mafi inganci kisa ne a bacci kamar yadda jiya ma kowa ya mutu da zuma wani da azar ya mutu a bacci aka tashe shi duk wanda ya bacci sunansa ya mutu a da nasin ayan qur'ani kamar yadda Allah ya faɗa ala ramma Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah yana kashe rai lokacin da ta zo mutuwa asalin babbar mutuwa kenan wallati lam tamut fi manamiha da kuma wacce bata mutu ba sai dai mutuwan cikin bacci kun ga mutuwa ta cikin bacci wannan ana kiranta mutuwa wallahu yatawaffal anfusa hina ta wani waje Allah yake cewa wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli Allah shine wanda yake kashe ku da daddare wa ya'lamu ma jaratun bin nahari kuma washe gari ya san me za ku aikata da rana kaga kenan ba mutu ba kisa da mutuwa bane to kenan nan ma mutawaffika ai kaman huwal ladhi yatawaffakum bil layli ne shine Allah da yake kashe ku da daddare domin ba a mutuwa biyu mutuwa daya ake guda daya ake in an mutu za a yi mutuwa kankat shi yasa lokacin yana da shekara 33 ne annabi Isa Allah ya dauke shi idan ya dawo zai cika shekara bakwai a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya cika 40 ɗinsa cip cip abin nan na annabta sannan Allah subhanahu wataala sai ya kashe shi alaihi salam to Allah ce abin nan itkallahu ya isa inni mutawaffika zan dauki ranka a cikin bacci kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi daga bacci yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da Allah mun gode maka kai da kara yadda mu bayan kai me ka kashe mu ba'da ma amata na bayan ka kashe mu kenan bacci mutuwa ne karama kenan nan iskala inni mutawfika zan kashe ka a bacci kisa na cikin bacci ba kisa na dauke masa ran ba shi yasa a karkashin wanda suka fasara wannan ayan annabi Isa an dauke shi zuwa sama da ransa da gangar jikinsa a raye yana yanzu haka yana raye da gangar jikinsa da komai wani shine magana mafi inganci kuma dukkan ahli sunna sun tafi da dukkan mufassirun ba ai ba ai crucifying dinsa ba ba a rataye shi ba ba shi aka rataye ba wani aka rataye to inni mutawaffika ni zan kashe ka a bacci wa rafi'uka ilayya sai in daga ka zuwa gare ka gare ni wa mudakkiruka min alladhina kafaru zan tsarkake ka daga wanda suka kafirce ai abinda ake nufi a nan wajen zan tserar da kai mukhrijuka min bainihim zan cire ka daga cikin su kuma ba za su iya kashe ka ba bi rafika iya ila sama zan daga ka zuwa ga sama Allah zai bashi kariya kenan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul maida wa iskafaftu bani isra'ila anka ka tuna man lokacin da na kame hannayen banu isra'ila na hana su su cutar da kai ba za su kashe ka ba ijjitahum bil bayyinati wa qad jitahum bil bayyinati kenan wanda tabbas ka zo musu da bayyana sun ki karba dan haka da su ba su karba ba kafaftu bani isra'ila anka sai na kame banu isra'ila daga kisan ka ba su kashe ka ba wa ma qataluhu yaqina kenan to nan gurin Allah subhanahu wataala yake cewa wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru na tserar da kai daga waɗanda suka kafirce Allah ya tserar da shi ba su kashe shi ba alaramma mu tafi suratul nisa mu tafi suratul nisa za mu fito da abun fili wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama menene ayan bayanta yimin ribas banda bi kufrihim فبما نقضهم ميثاقهم ما شاء الله تبارك الله فبما نقضهم وقتل ما za a faɗi yanzu munanan ayyukansu za a faɗi munanan ayyukansu har a zo wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam za mu zo wajen to kawo min fa bima naqdihim na fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihimul anbiya بغير حق وقولهم يبقى يهودي كده وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا wani fara da wannan ayar don ku ji makircin yahudawa wanda ba annabi isa suka fara yiwa ba fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah warware mithaqin su alƙawarin da duk suka dauka su yahudun nasara warware yahudawa warwarewa suke yi kuma annabi sai zai same su kuma da kazuhim min saqahum wa kufrihim bi ayatin lako da kafircewa ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya da kashe annabawa su suka kashe annabi zakariya su kashe annabi yahaya da muka yi maganar su jiya da wasu annabawan daban ku ga fa aikin su fa wa qatlil anbiya wa qawlihim so su ce wai qulubuna gulfun mu du'azin da ake fa zukatan mu a rufe suke ba sa shiga kai hakuri ba za mu shiga la ilaha illallah shi yasa wani guri Allah ya ce ƙarya ne ba a rufe bane bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ne ya manna zuciyar da kafircin su fala min illa qalila wa qalu qulubuna gulfun sai aka ce me bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minu illa qalila wannan shine sababin sai Allah ya ci gaba wa bi kufrihim saboda tsantsan kafircin su wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam da faɗinsu a bisa maryam bautanan azima suka ce ta yi zina su fa har yau har yau yahudawan duniya maryam mazinaciya ce annabi isa dan zina ne kaga dan allah kirista in yana da hankali yaushe zai saurari ma ba yahude ga ƴan uwanka musulmai da suke bawa annabi isa kariya wanda qur'ani ya riga ya bashi wa bi kufrihim aw wa bi sababi kufrihim وقولهم على مدن وبهتانا عظيما وقتلهم الأنبياء قولهم إنا قتلنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله da kuma faɗin su sun kashe Isa almasihu manzon Allah suka ce mun kashe shi wa qaulina qatal masiha ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu ƙarya ne basu kashe shi ba wa ma salabuhu basu rataye shi ba bar rafa'ahu Allah ilayhi bal shubbiha lahu yawa ita ma muke nema bal shubbiha lakin shubbiha lahu walakin shubbiha lahu an yi kama kamanceci an yi musu wani mai kama da shi ne walakin shubbiha lahu an sa musu wasu mai kama da shi ne kamar yadda muka faɗa a can ehe وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu wayancan da suka yi sabani akan su dama suna cikin kokonto suka zo suka yi ta shakka suka yi ta sabani shine ba shi bane wancan dan gidan su wane ne fa ai ba ku ji ba wanda muka aiko din ne to in annabi Isa ne muka kashe to ina dan aikan mu ko ba haka bane dan aikan da suka nemo duniyan nan suka neme shi suka rasa to kuma ga annabi Isa an kashe to in kuma wa- in kuma wadannan aikan mu ne to ina annabi Isa wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu
ما لهم به من علم wa ma qataluhu ما لهم به من علم wa ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhann duk zato suka yi
وما قتلوا به wa ma qataluhu yaqinan nan akwai fasara guda biyu wa ma qataluhu yaqinan ai ba su da tabbacin sun kashe shi sun samu shakku nan kuma wani ko kuma a ce wa ma qataluhu yaqinan tabbas ubangiji yana shaida muku wallahi ba su kashe shi ba sai Allah ya ce mi بل رفعه الله إليه bar rafa'ahu Allahu ilayhi ubangiji ya daga shi ne zuwa gare shi ehe كان الله عزيزا حكيما wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahli alkitabi ne ko babu wani daga cikin kristoci yahudawa da nasara wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi face sun yi imani da shi kafin mutuwarsa ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا to nan ma akwai fasara guda biyu wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi face sun yi imani da shi qabla mautihi kafin mutuwan wa babu wani ahlul kitabi kafin ya mutu sai ya yi imani da annabi isa ko kuma babu wani ahlul kitabi kafin annabi isa ya mutu in bayan ya dawo din yanzu bai mutu ba kenan sai ya yi imani da isa wanne ne fassara da fi na biyu a wani dalili wasu malamai suka ce wa in min ahlil kitabi babu wani ba yahude da krista illa la yu'minanna bihi sai wannan ba yahudan yayi imani da annabi isa qabla mautihi kafin ya mutu kuma ba za a karbi imanin ba walaysa tatabatul ladina yamaduna sayyiati hatta idza حضر أحد hadara tu murkala inni tubtul ana wannan ba ta da amfani wasu ka ce haka ake nufi amma magana mafi inganci la yu'minunna bihi da annabi isa qabla mautihi kafin mutuwansa ai ana magana dama bai mutu bane tunda ana magana bai mutu bane ana kore ya mutun ne qabla mautihi kowa sai yayi imani da shi kafin me in ya dawo kafin Allah ya dauki ransa sai za su imani da shi ومن ذلك إلا من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا to wanda suka samu suka yi imani da shi ran tashin alkiyama sai ya musu shaida to nan gurin da Allah yana nufin iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru za mu tsarkake ka daga waɗanda suka kafirta ma'ana za mu tserar da kai waja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama wa'anda suka yi maka biyayya kristoci da suka yadda da annabi Isa suka yi imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bi shi to za su zama fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama duk wani wanda ya kafirce bai annabi zama- bai bi annabi Isa ba za su zama suna saman saman sa za su zama wa'anda ba su bi annabi Isa ba su ne makaskanta thumma ilayya marji'ukum sannan dukanku wajena za ku koma fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun thumma yawmal qiyamati ilayya masirukum ilayya masirukum hukumar ku duka wajena ne ayyuhal mukhtalifuna fi isa jami'an ga wanda suka yi sabani ga annabi isa fa aqdi bainakum fima kuntum takhtalifuna fihi zan yi hukunci da abinda kuka yi ta sabani wayanda suka musulunta da wayanda suka ce a shi Allah ne da wanda suka ce ma'aifiyarsa Allah ne da kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayanda suka yi imani da annabi Isa kuma suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah subhanahu wataala sai ya raba al'ummar guda biyu wayanda suka ki yin imani da annabi Isa tun lokacin annabi Isa din sannan bayan annabi isa ya tafi suka ki imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai faɗi makomarsu wayanda suka yi imani da annabi isa lokacin yana raye bayan ya tafi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo suka yi imani da shi Allah ya faɗi makomarsu ranar tashin alkiyama shine Allah yake cewa fa ammal ladina kafaru na'am فأما الذين كفروا فأعذبهم شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين فأما وأما ميتان na'am na'am na'am فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين Allah subhanahu wataala yake cewa fa ammal ladina kafaru amma waɗanda suka kafirce a zamanin annabi Isan yana raye ba su yi imani ba ko kuma bayan Allah ya dauki annabi Isa har annabi Muhammad ya zo suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa wasiyan da annabi Isa ya musu wa rasulan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad manzo zai zo bayana sunansa Ahmadu Muhammadu kenan suka ki imani da shi suka kafirce wa adibun azaban shadidan zan musu azaba mai radadi fi duniya a duniya duk wani kirista wallahi baya jin dadi wallahi baya jin dadi a kristanci da yake wallahi baya jin dadi zaman lafiyan kirista shine ya karbi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shine bible yayi wasiya wa kristoci cewa annabi yana zuwa sunansa Muhammadu a karba kuma a koma wajen fastoci na gari a koma wajen waɗanda suka san bible za su nuna muku ayar a cikin bible da aka ce annabi muhammad zai zo sallallahu alaihi wa sallam ku nemi dr sheik mabera wanda suka san bible eh ce husaini mabera za su sha azaba fi duniya wal akhirah duniya da lahira wa ma lahum min nasirin sannan laysa lahum ahadun yadfa'u anhum al'azab ran kiyama wallahi duk krista da bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kenan yayi taurin kai bai bi annabi Isa ba wallahi babu wanda zai taimake shi ba wanda zai hana a sashi cikin azaba ranar tashin alkiyama ba wanda zai haka wa amma alladhina amanu amma kristocin da suka yi imani da shi a lokacin yana raye bayan ya faku ya rasu da annabi Muhammad ya zo kuma suka bi shi wa amilu salihat kuma suka yi aiki nagari fa yuwaffihim ujurahum Allah subhanahu wataala zai cika musu ladan su wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah subhanahu wataala baya son mutane azzalimai wanda suke zaluntan kansu kuma suke zaluntan wanin su suka zaluntan kansu ta bangaren suna shirka ga Allah subhanahu wataala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ka zalunci kanka da shirka ka je kana cewa Allah Allah Allah uwa Allah ruhi Allah waye wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah subhanahu wataala sai ce zalika natluhu alayk
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم na'am إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين
Allah subhanahu wataala yake cewa zalika natluhu alayk duk wannan labari na annabi Isa hadhihi al-anba'u wa'annan labaruruka kan annabi Isa da abin da ya gabata a baya da mahaifiyarsa Maryam wannan kissosi ne na qara'uhu alayk muna karanta maka ala lisani Jibril a bisa harcen mala'ika Jibril wa'annan labarun alamomi ne da suke nuna cewa kai gaskiya ne shi yasa ah, wasu manya-manyan sarakuna lokacin da aka karanta musu suratu maryam zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kristoci ne suka yi imani shi yasa irin najashi ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya krista ne krista ne ya ji meye a cikin qur'ani ya gane gaskiya ce so da haka ya ku kristoci ku zo ku karanta qur'ani ku karanta suratu maryam ku karanta suratu ali imran za ku gane kuna rike da rudani ne ku zo ku kama musulunci shine addinin annabi isa shine addinin da ya wasiya karanta shi za ku gane gaskiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku gane gaskiyan alkur'ani lalle addinin da kuke kansa addini ne da annabi isa ya zo da shi amma ya ce ku bar shi ku bi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tsiranku zalika nasulu alayka min al-ayati wa dhikril hakim domin kuwa matala isa inda Allah kwatankwacin isa a wajen Allah kamar matali adam kamar annabi adam ne khalaqahu min turabin shi annabi adam an halicce shi ba uwa ba uba annabi isa kuma an halicce shi da uwa babu uba in kuna ganin da abu daya ka annabi isa to shi annabi adam ba kowa ma in kuma kuna ganin daga uwa ne ba uba to abin nan hawa'u kuma ita kuma daga uba ne babu uwa ko ba haka bane ita daga adam aka halicce ta shine uwar shine uban annabi isa kuma daga maryam ita ce uwar ita ce uban to annabi adam kuma daga ƙasa ita ce uwar ita ce uban sun maƙala lahu sannan muka ce masa kun fayakun to yadda muka ce kun fayakun shi ma haka annabi isa da kun fayakun aka aka haife shi alhaku min rabbik wannan gaskiya ce daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kar ka zama daga cikin mutane masu shakku akwai fa'idodi a ayoyin da suka gabata a gurguje fa'ida ta farko dukkan mutum mai wa'azi mai karantarwa mai yi wa al'umma hidima basarake ne mai mulki ne uwa uba dai malamai kowa yana bukatan wa za su taimake shi a wannan aikin malami yana neman ɗalibansa da suka karantu ya ga irin aikin nan suna yi suna taimaka masa wajen ba wa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya wajen isar da wa'azin kowa kuma ya yi ƙoƙari ya zama mai kaya mai kariya kowa in ya ji saƙon ya zama ɗan aikan malamin da ya isar masa da wannan saƙon domin annabi allah isa bi yake na cewa man ansari ilallah wa zai taimake ni wajen wannan wa'azin to malaman ku da suke karantar da ku ku zo masu taimakon su kana zaune a temple kana jin ana abu kaza bai daidai ba ka ce wannan abun bai daidai ba an karanta mana a waje kaza an ce ba haka bane wannan abun ba shi da kyau kowa ya zama al-amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar al'ummar annabi Muhammad ta samu daukaka saboda tana wannan aikin ne kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'ruf mun zama mun fi kowa mutunci da daraja saboda me saboda kowa yana isar da sakon Allah kowa ya zama mai isar da sakon Allah fa'ida ta biyu duk mai wa'azi mai karantarwa idan wani abu ya shiga masa duhu to ka tuna ɗalibanka da abokananka na da'awa ku haɗu tare ku tattauna matsala ne ku tattauna tare man ansari ilallah har personal shawarwari naka masu kyau da wanda kake ga in ka yi shi zai iya taɓa da'awar to ka nemi zaɓaɓɓunka da kasan suna abu tsakani da Allah za su iya ce maka yi ka yi bari ka bari duk malamin da bai samu irin wayannan a ɗalibansa ba wallahi yana da matsala a ɗaliban ka ya zama da za ka iya zama da su ka ce to nifa ga abin da nake ganin fuskanta ga ya kuke gani ku je ku yi shawari ku yanke wannan abin zai iya taba mana da'awar mu wannan abin zai kawo mana success a da'awa mu yi kokar mu yi su tsaya su faɗa gaskiyan abin da suka gani ku yanke da su a da'awa ana so ka samu wannan saboda annabin Allah Isa kun ga yadda yayi man ansari ila Allah sana abu na gaba washhad bi annana muslimun bi anna muslimun mutum ya shaida a kansa cewa shi mai imani ne shi yana kan musulunci wannan babu riya a cikinsa wannan ba riya a ciki wannan karfafa wanda kake tare da shi ne fa'ida ta gaba ka bayyana cewa kai mabiyin annabi ne ni ahalus sunna ne ni mai bin annabi ne ni mai riko da sunna annabi wannan ba matsala bane ba saboda min saboda addinin mu babu munafurci babu kwana ka fito ka bayyana aƙidar ka ce mu wannan ita ce aƙidar mu addinin mu babu mudahana babu kwana addinin mu babu taqiya a ciki taqiya munafurci ne nifaqul waqi taqiya munafurci ne na asali babu shi a addinin mu ba mu iya ba mu abinda muka yi imani da shi da shi muke bautawa Allah wallahi haka muke faɗan sa duk wani hadisi na annabi da ya inganta ya tabbata za mu faɗo mu ce ya uban ya Allah da jama'a ku shaida matsalan nan ta kaza ga yadda muka fahimce ta kuma da haka muke bautawa Allah a ita kuma mun yadda Allah ya kashe mu a kanta kuma ya tambaye mu babu kana addinin mu muna bautawa Allah da Qur'ani muna bautawa Allah da duk abin da ya inganta daga hadisan annabi wanda ya zo daga bukhari da muslim da abi dawud da tirmizi hadisan da malamai suka musu aiki suka musu hidima suka ce waɗannan hadisan sun inganta wallahi a ita muke bauta Allah kuma Allah ka kashe mu a kai kuma ba ma koye shi a ciki duk abin da ba gane ba za a maka bayani wanda mu iya haka muka fahimta wannan ita ce aqida ta ahlus sunna babu kwana babu wani kirista da zai zo mu yi masa haka haka a addinin mu a'a yadda yake haka zamu gaya masa babu wanda bai fahimci sunna za a zo a masa kwana kwana yadda yake haka za a fahimta bai hana mu ko mu zauna inuwa daya yadda aka ce mu yi mu'amala duk wannan bai hana mu ba amma an zo maganar aqidar mu da addinin mu babu kwana ba sani ba sabo muna faɗanta ne naked ba ma sa mata ko pant haka muke fito da ita tsirara ka ganta wannan babban karatu ne yan uwa wannan babban karatu ne babu kwana a addininmu babu zo ki tabaka munafurci sai kai tabi na kai tabi na ashe ƙarya nake yi addinin shi kenan addinin yaudara kenan ha addinin mabo yake littattafan mu a fili bukhari da muslim malamai da yawa sun sauke duk abin da ke ciki ba ma boyewa amma su ƴan shiya littafin su ba sa boye boye shi suke yi ba gunda zaka samu majalisi a ce yau ana karantar da usulul kafi a dauko a karanta hadisan ayi sharhin su ayi bayani malla ya hadurul faƙi a fito a karanta shi biharul anwar alistiskar alistifsar afuwan wa'in na littafin nasu a fito da su ƙwallo-ƙwallo ana karanta su musa littafanmu amma akwai da ba sa yadda a karanta littafinsu in kuma gaskiya ne duk wani littafin da kuka mallaka kuna ganin aƙidar ku babban littafi ne ku zo ku saka kuna karanta mutane kowa ya ji yadda mu suna muka sa bukhari muka sa muslim muka sa abu dawud muka sa duk littafan da muna karanta da su ba mu da matsala to akwai fa'idodi kuma da yawa a ƙarƙashin wa'annan ayoyi din lokaci ba zai bar mu ba sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi faman hajjaka aya ta mubahala gobe za mu karanta aya ta mubahala mu ga yadda ake yin ta da sharuɗanta da ka'idodinta insha Allah tabaraka wataala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh